بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة مسلمين muna mana barka da mu a wannan cibiya ta mu ta darul hadithi salafiya kafin babban malaminmu a sheikh muhammad awwal adam albani zaria allah ubangiji ya cikin shi da rahma a yanzu da muke magana muna daren laraba daren uku ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da shida ga watan takwas shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar a yau mun taru ne domin mu saurari wa'azi daga 'yan uwanmu malamai da suka kawo mana ziyara daga Nijar daga ƙasar Nijar can Niyami wato Yamai kenan da kuma a jihar Maraɗi domin su kawo ziyara zuwa wannan cibiya tamu na 'yan uwantaka da kuma gabatar mana da wa'azozi wanda malamai ne suka taho da dama a cikin tawagan akwai jagoran su a sheikh dr suleiman wanda ya zo daga yamai da kuma a sheikh abdulaziz salih wanda a yanzu haka su biyun suna a garin kaduna domin sada zumunci a can kuma da yin wa'azi a nan kuma cibiyarmu akwai albani guda biyu tare da cewa sun ce albanin fa sun baro shi tun daga nijar tun da suka shigo cibiyar albani akwai a sheikh muhammad awal musa wanda a umar wanda aka fi sanin shi da albani niger malam muhammad awal musa ya taho daga niyami shine zai gabatar mana da wa'azinmu wanda aka yi wataki da ladubban yan uwantaka wato a musulunci kenan da aka sheikh muhammad awal musa falyatafabbal ma'ajuran mashhuran tare da shi akwai a sheik malam muhammad a ismail faddal sheik na shi ma wanda ake wa laƙabi da albani maraɗi wato yan nijar gaba ɗaya sun kwace sunan albani duk jihar da ka je akwai albani a wajen ga albani ya mai ga kuma albani maraɗi wanda shi zai yi wa malam ta'aliki na wannan maudu'i da muka ambata a Sheikh Ismail Albani Maradi fal yatafaddal mashkura amma yace Abu Abdurrahman ne anan Albanin da yana can faddal insha Allah Sheikh dan uwa masu albarka saboda yanayin gari ba tare da bata lokaci ba za mu tafi kai tsaye zuwa ga malami da zai gabatar mana da wannan maudu'i akramakallah fal yatafaddal mashkura
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها النبي ومن يطع الله ورسوله محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيوة مسوء البركة مسوء كرمتي وإندا سكي كيكين wannan gari mai tarin albarka wato zaria musamman a cikin wannan markaz na babban malaminmu rahmahullahu a sheikh al'albani na farko dai muna ma malam addu'a Allah dai ya ji kansa da rahama kuma Allah ya gafarta masa mu kuma da muka saura Allah ya samu cika da imani sannan malamanmu ubanninmu da suka ci gaba da da'awa ko mu ce da karantarwa ko mu ce hanyoyin da malaminmu ya assasa ko mu ce ya fara suka ci gaba da aiwatar da su Allah ya saka musu da alkhairi gaskiya mun amfana sosai ba kadan ba mun amfana da Sheikh Albani Zaria cewa nan tare da ku a Zaria amma mu kuma a can gida Niger ya mai takaiwa mun fi amfana da shi fiye da wasu da suke Zaria takaiwa takaiwa to ba abin da zan ce sai dai in gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bani iko har na zo ko in ce mun zo mun ziyarci wannan markazi mai albarka kuma mun ga ayyuka masha Allah Allah da ya saka da alkhairi kuma Allah ya karfafa biwa Allah ya kama mana malami na ke sai na yi nasiha alhali kuma nan gida ba abin za ka rubuta shi wanda ke samu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba ya ta fa'ul mu'mini so tunatarwa da yini eh adabu ukuwa mu da malam albani zaria tunda muka shigo nan wannan suna albani mun maida shi gefe ya tunda mun zo gidan babban albani gaskiya alhamdulillah karatukan malam sun je inda ba ku tsammani sannan kuma al'umma sun sun ta'asirantu da karatukan malam da kuma shawarinsa fiye da kuke tunani yanzu a can da muke nijar ya mai za ka ga za a haifo yaro sa ke to an sa masa albani domin ya koyi da malam albani marigayi na zariya wannan kadai ya ishe mu farin ciki da kuma mu ma mu ta ma malam addu'a kuma sai da za ku ji hausan da sai a hankali kun san hausan ya mai ba irin hausan ta ku bane ba an ke yi karatu akan adabul ukuwa wato ladubban ɗan uwantaka mu da muke musulmai musan da cewa dukkaninmu ɗan uwan juna ne a ƙur'ani mai girma Allah subhanahu wataala yana ce mana innamal mu'minuna ikhwa dukkanin muminai gaba dayansu ɗan uwan juna ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yana cewa al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne za ku ga da uwantaka na musulunci ya fi ƙarfi ko mu ce soyayyar da ke tsakani ya fi ma so tari da uwantakar da ke na jini ne saboda za ka ga dan uwanka musulmi ko mu ce wanda kuke yan uwa juna na musulunci za ku fi tabbaka waɗannan adabucin da za mu karanta ka hadu da dan uwanka musulmi in ma kabilar ku dai ne ko kuma yaran ku ba dai ba ko kuma garin ku ba dai ba ba dai musulunci ya hada ku ba kalmatu shahada ya hada ku to shikenan dan uwanka ne kenan sai ka mu'amalance shi da mu'amala ta kwarai mu san da cewa dukkan ne mu guda dai ne wallahi da muka zo nan duk da cewa dai mun zo ziyara ne mu baki nan ma ji muke kamar gida muke kamar ma kar mu koma gida saboda mun hadu da fuskoki masu haske waɗanda suke zukata suna cika da son ‘yan'uwansu musulman. Al'adabul awwal ladabi na farko wanda ya kamata a ce mun ladabta da su ko in ce mun ladabta da shi shi ne husnul huluk wato can hali ko mu ce kyawun hali haka wasu ya fito ko? malam kyawun hali ya fito ko haka? tsayi shi ne ‘yan'uwanka musulmai ka mada musu halin kwarai kai ya zamana kai mutum ne wanda baka da halin kwarai ‘yan'uwanka ba sa jin dadin mu'amala da kai duk wanda ya zama da kai sai ya yi cir da halinka to wannan musulun da cewa ba halin musulmin kwarai ba ne ba domin akwai hadithi wanda al'imam a tirmidhi ya rawaito hadithi wanda sanadinsa sahihi ne an karbo daga abu zar radiyallahu anhu ya ce ƙala ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu zar ya ce maza Allah sallallama ya ce mini ittaqillaha haifu makunta ya ce ka ji tsoron Allah duk inda ka ce duk inda ka je ka sa mutane musulmi to ka mu'amalance shi da mu'amala ta kwarai sannan kuma ka sa kyan hali a cikin mu'amalan da za ka yi masa da shi kai ya zamana kai musulmi idan dan uwanka ya yi mu'amala da kai ba zai ji dadin wannan mu'amala ko kuma ya ce dama ban haɗu da wani ba to wannan bai yi ba wannan hadithi hadithi ne wanda al'imamu turmizi ya fitar da shi sannan kuma akwai hadithin da hallaudai al'imamu turmizi ya rawaito da sanadi hassan hadithin da karbo daga abu darda radiyallahu anhu ya ce na ji manzan Allah na ji a nasarar salama yana cewa ma min shay'in yu fil mizan asqalu min husnil khuluqi annabi ya ce ma abu darda abu ne ce daga nasarsa yana cewa babu abin da ya fi nauyi a kan sikeli kamar can hali idan aka dora ayyukan bawan Allah za a masa hisabi to can hali ya fi kowane aikin da za ka yi nauyi a kan sikeli wato abin da ke so nuna mana a nan shi ne ladarsa mai yawa ne kenan ashe idan mun doka wal'aks kadalik kenan wanda bai da kyan hali shi ma sai ya doki kishiyar wancan mai kyan halin abin da yake gare sa a ranar tashin alkiyama sannan kuma a nasara salama yake ce masa yake cewa afwan wa inna sahiba حسن الخلق لا يبلغ به درجة صا- آه، صاحب زي درجة صاحب ka za ta kai ko mu ce matsayinka sai kai kamar matsayin mai azumi da kuma mai yawan sallah a gurguje al'adabu sani ladabi na biyu shine saturu ayyubil ikhwan eh, ka suturke aibin ɗan uwanka musulmai idan ya zamana wannan mutum dan uwanka ne musulmi shi na da wani aibi to kar ya zama kana ta yayatawa ko ka zo kana ta bashi kunya yanzu aiwa musulmai idan mun shiga cikin wayoyinmu idan ka shiga youtube ko ka shiga tiktok ko ka shiga, eh, ka shiga facebook za ka ga yadda musulmai suna ta aibanta juna aiwa na kaza ne aiwa na yayi kaza hatsari maka ga wai a doko hoton mutum a kafa shi a ta yi bayanai a kansa mutum zai shekara dari yana aikata alkhairai amma ba za ka taba ganin shi ba a social media amma da zarar ya yi wani kuskure ko da zarar an saura aibinsa sai gami ana tiyayatawa to wannan ba aikin musulmin kwarai bane ba kenan mu gane cewa wannan bai dace da mu ba mu musulmai kamata yi ka suturce dan aibin dan uwanka saboda al'imam al-bukhari da muslim sun rawaito hadithin da aka karbo daga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma manzan allah salasa mana cewa al-muslim akul muslim yake musulmi dan uwan musulmi ne musulmi dan uwan musulmi ne kaga bai ce ba sai wanda yake famin kudaya ko kuma kabilar kudaya ko kuma garin kudaya ko kuma yaran kudaya a matukar dai mutumin nan musulmi ne kai ma musulmi ne to ku ɗan uwan juna ne لا يسلمه أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه kada ya bar wannan musulmin dan uwansa tare da wanda zai zalunce shi ko kuma a cin abinda za abinda zai cutar da shi wanda zai cutar ko kuma a cikin abinda zai iya cutar da shi yanzu misali a ce mutum ne to ko da cewa na ka ce mu mu suturta aiwon musulmai amma da ce ga shi wani musulmi ne amma ka san mutumin nan fa madagaci ne madagaci ne bai da amana bangaren bangaren kudi sai kaga yana mu'amala da wani da uwanka musulmi kace wane kaga wannan nan to gaskiya kai hattara da shi mu mutum ne wanda sai a hankali wajen kudi sai a hankali irin hadithu ummu za'iko da take cewa zauji لا أبث خبرك إن أذكره أذكر أجره أبو إني إني أخاف أن لا أذره إني إنا جن سورون كر إن جي إن بعد لا بارس كم كر إن بشر لجا متنشي saboda ni idan nake in bada labari su to zan ambata muku abubuwan da sai a hankali to shi ma dai idan ka fada masa cewa ai wani bangaren kudi sai a hankali ko sai hakuri ai sai gana da kake nufi to mun ga wannan la yuslimuhu zai shiga a cikinsa kada ka bar shi a tare da wanda zai iya cutar da shi ko kuma a cikin abin da zai iya cutar da shi mu haka muke za ka so tare yawancinmu idan ma wani dan uwanmu ya tambaye mu shawara akan wani abu sai ka ga sai mu bashi gurguwar shawara kaza da kaza da kaza za ka samu riba alhali kuma ashe ba haka bane ba yana so ya kai shi ya baro musamman idan ga ustaz ustaz ka san mutane ba su su ga ustazi suna aiki ba su su ga ustazi suna da kudi a hannu saboda sun san zai gaya musu gaskiya domin idan ustaz na da kudi ba wanda yake jin tsoronsa ko ma waye mutumin ko mi girmanka ko mi tarin dukiyarka zai kallakin kwayi da kuma ya fada maka gaskiya ba tare da an yi wani abu ba to ba su su ga ustazi sun shiga harkar kasuwanci sun suke a kai ustazi kawai dai ku rike dai eh kun da gane da Allah da ya fahimtar da mu wannan haka nan kuma anas rasulullah ya ce wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi duk wanda yake cikin bukatar dan uwansa to shi ma Allah yana cikin bukatunsa bukatarsa idan dan uwanka yana da bukatar taimako ko ya shiga cikin wani abu yana so a taimaka masa idan ka taimaka masa to kai ma Allah zai taimaka maka wannan shine ladabi na biyu shine ni kada ya zamana kana ta yayata aibu dan uwanka musulmi tunda wannan bai kamata ba yasa zaka ga ka zauna kai da wani wanda ba ma musulmi ba wai kuna zagin wani dan uwanka musulmi aiwa da kaza ne aiwa da kaza ne alhali baka san da cewa kanka kace nan ga aibantawa domin duka nake musulmai ne zaka idan musulmi zai yayi wani abu wanda bai dace ba sai a ce ai musulman haka suke ai musulman ta gare su balantama su aiki rabin da ke ci musulunci haka wasu ke daidai kawai su dai ana kira su dai musulmai na ma dai musuluncin dai ba su ma san shi wannan balantana ma su sai aiki da abin ya kamata su aiki da shi al'adab thalith ladabi na uku shine bashashatul wajh ai wanku musulmai ya kamata ka sakar musu fuska wannan yana daga cikin ladubban da ya kamata a ce musulmi ya ladatu da su idan ka ga da uku musulmi kar ka zama kamar dai abu salkam tsarira ka zo kai kawai assalamu alaikum wa alaikum assalam mu a can wajen wani makashe mai assalamu a sake lahiya lau yi ba su asaba kamar in yake maka wa alaikum assalam ma ya girmama ka ko kana gaira mutum kawai ka yana kau da kai haka sai amsa maka lahiya lau eh to alhamdulillah haba dan uwanka musulmi da me ka fi shi kai mutum ne shi mutum ne kuma addini guda ya hada ku sai ka ga wanda bai gane musuluncin ba musamman yanzu idan ka ce wanga da'iya ne sai ga ai su malamai kaza haka suke haka suke alhali kun ba haka musuluncin mu ya karanta ana so ka sakar ma ɗan uwanka musulmai fuska kar ka zamanto wanda yake takura musu wai kharaja atid take miji na idan ya shiga cikin gida kamar dai dan karamin zaki ne ga murmushi ga fara'a ga dariya ga warwala ga bin da kama da haka ya fiti kuma zaki ne ba a rena shi yake nan ba ce ka dauki reni ba amma kar ka zamanto wanda kake gama mu dan uwanka fuska ba ka sake musu fuska akwai hadisi wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito da sanad sahih hadisin da karbo daga Abu Dharr radiyallahu anhu yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa wai murmushin da zaka yi a cikin fuskar dan uwanka to kai da kai murmushin sadaka ne gare ka ashe ko da baka da ko naira daya wanda za ka yi sadaka da shi to idan kana so ka yi sadaka idan ka ga dawon musulmi ka saka masa fuska assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna lafiya baba wani barka da safiya ka samu lada amma kawai assalamu alaikum wa alaikum assalam so baka samu lada ba kuma sannan baka kyauta ba dan Allah wannan gobe musulunci ya karantar da mu to idan mun yi aiki da shi za mu ga amfanin karantarwa idan kuma ba mu aiki da shi ba za mu ga illolin da suke biyo bayan wannan al'adabu arrabiya adamu ikhlafil wa'az ladabi na hudu shine dan uwanka musulmi kada ka saba masa alkawari idan ka masa alkawali to ka cika wannan alkawali akalan kuma idan ya baka amana to ka cika masa wannan amana domin musamman idan muka duba cikin alkawullan musamman na lokaci ko kuma wani zan maka kaza amma sai kaga ya saba alkawali ko kuma wani ina so mu haɗu guri kaza a lokaci kaza to za ka ga idan kun ba juna lokacin nan shi maimako ya zo lokacin ta dashi a gurin a'a lokacin kuka ba juna a lokacin zai farka a gidansa sai ya fara wanka in ka kira shi ba mawa da lafiya a to wallahi ka sa ana gusu ne ina a hanya ashe bai ma taso yana gida karkashin wannan akwai hadisi wanda al-Imam Bukhari sun ci garwancin da hadisi a kabo shi daga abin bayyana a rabiyar mata a cikin a cewa ba a rasu da kudin sai ce iza haddasa kazab wa iza wa'ada akhlaf wa iza tumina khana yace alamun sai ai wani ai jiya na je gidanku ban tadda ka ba ka ce masa wani lokaci to wallahi na mai ashe bai ma je ba ai shi ne wani da abokin sai fada masa auren sai ke za a yi aure na rana kaza to bayan auren sai suka zura abokin sai yake da shi ai ranan dama auren ai na ganka ina ta daga maka hannu ba ka gane ba ce ai auren da aka daga ba ma yi shi ba ya ce a to wasa nake ya kofsa musamman idan harakan waya ce mutum ya kira ka a waye ga nan bayan ka ina nan zuwa yanzu eh ko ina guri kaza kariya to bai dace da musulmi ba bai dace da mumini ba haka nan kuma idan ya bada alkawari sai ya saba alkawari idan ka bashi alkawari sai ya saba idan kuma an bashi amana an yarda da shi sai ya haɗinci amana ba zai cika wannan amanar ba adadi na biyar shi ne wani asara ka biya mata ɗanka a kusur da ke kacin su da abokananka da wani kake tare da su ka biya musu bukatunsu kada ya zamana kai dai kawai idan mutum zai amfane ka ba da shi annabi sallallahu alaihi yake ahabbun nas ila Allah ta'ala anfa'uhum lin nas mafi soyuwan mutane a gurin Allah shine wanda yafi amfani wanda yafi amfanar mutane wanda yake amfanin amfanin mutane da yawa to ya fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kenan musulmi ka zamanto wanda kai kana biya ma ƴan bukatunsu sannan kuma kana amfanar su wa habbul a'mali lillahi ta'ala sururun yudkhiluhu ala muslimin mafi soyuwar ayyuka gurin Allah subhanahu wa ta'ala shine farin cikin da zaka sanya a cikin zuciyar dan uwanka musulmi ai mutum idan yana da bukatar wani abu sai ka biya masa wannan bukatar dole zai farin ciki dole zai shiga ji haka nan kuma ladabi na shida al'adabu sadis shine ziyaratu fillahi ka ziyarci dan uwanka saboda Allah ba wai dan zaka samu wani amfani na duniya da gare sa ba a'a dan Allah kawai amma kaga ziyara sai wanda Allah ya so masa rahama ila ma rahma rabbik kamata yi muslim ya rawaito hadithin na karbo daga abu huraira radiyallahu anhu an muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce anna rajulan zara akhan lahu wani mutum ne ya kai ma wani dan uwansa ziyara da ya je masa ziyara sai فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا سي ألا فأرصد أي فأقعد ألا يزون والملائكة أكن حيرسا da yake nan ga zuwa gurin ziyarar dan uwan nasa sai Allah ya zama da wani mala'ika akan hanya falamma ata alai lokacin da ya zo gurin mala'ikan sai yake masa aina turid ina zaka ina kake kake son zuwa qala uridu akhalli fi hadhihi alqarya ina so in je ne gurin wani dan uwana wanda yake ce wani wannan gari sai yake masa to kana da wani abu ne a gurin sa ko kana da wani amfani da kake zuwa kake so ka je ka samu ne me yasa za ka je kai ziyarar sa yace kawai ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla ko da ya kawai dai zan kai masa ziyara ne domin ina son shi don Allah na kaunace shi ne kawai don Allah ba don wani abu zan kai masa ziyara ba illa don son da nake masa don Allah ba don wani abu ba kuma don wani abin duniya ba qal sai malaika yake da shi fa inni rasulullah ilaika to ka sani fa ni manzon Allah ne zuwa gare ka kenan Allah ya tura zuwa gare ka bi anna Allah قد أحبك كما أحبك uwanmu don Allah kada ka diba nisan wurin har ka diba ai zan kashe naira kaza in kashe naira kaza idan na sasu a wani hanya ai za su amfane ni a'a ka diba ladan da zaka samu da kuma yardan da Allah subhanahu wataala zai yi da kai al'adabu sabi'a ladabi na bakwai shine kai kokari ɗanwanka musulmai ihtimalu al'aza wa qillatul ghadab wannan yana cikin ladubban da ya kamata a ce mun ladatu da su tsakanin mu musulmai ka iya daukan cutar wanda ai uwanka za su maka sannan kuma ka rage fushi kada ka zama to mutumin da da zara dan uwanka musulmi ya maka ba daidai ba to baka so ka sannan kuma ba za ta bashi uzuri ba sai ka fishi da shi ka zafa wani akan wannan waya sai ya fishi da kai wannan kai ta kiransa kai ta kiransa baka same shi ba sai ce yo ni zai ma haka to bari ya gani shi ma da ya maida masa kira to ba zai dauka ba ki dan me zan kira shi kuma zai dauka ba takan yiwa ya sa caji ne takan yiwa bai ya kusa da shi takan yiwa takan yiwa takan yiwa takan yiwa ko ba haka ba to mu yi kokari mu yi hakuri da ƴan uwan musulmai shi mutum dan adam duk yadda ya kai da kirki duk yadda ya kai da imani yana da kuskure idan kuna tare da mutum to dole wata ran za ku samu sabani dole wata ran zai iya maka abin da ba daidai ba ko abin shi wallahi bai da shi bai ya bukata aljanna bai shiga ko a aljanna maka su hadu saboda ne shi yana fashi da shi ne to wannan bai dace ba mu yi hakuri ɗan uwa musulmai idan mun duba wannan mutumin da ya tambaya na sallallahu alaihi wasallama yace ausini ya rasulullah ko me yake masa la taghdab hadisin da bukhari a imam bukhari wato mana da aka karbo daga abu huraira yake la tafata yake maimaitawa yake dai la tafata kenan ko da dan uwan naka musulmin ya maka abin da zai fusata ka idan ka yi fushin to kada ka masa magana ko ka maida masa cin fushin domin idan ka fushi za ka masa maganar da daga baya za ka yi gama idan mun duba musamman a ce abokanai ko wanda suke aiki tare ko a ce ma'aurata kaga abin da bai kai bai kawo ba kawai sai guda ya fushi ya maida masa magana shi ma ya fushi ya maida masa kawai shikenan an rabu kenan alhali kuma idan an yi hakuri to shikenan kawai an huce gurin babu ne wanda ya kamata a ce a zo ana ta gaba a kan shi ba al'adabu tsamin ladabi na takwas shine an-nushu kama dan uwanka musulmi nasiha amma juna nasiha ɗan uwa musulmai kar mu koma baya muna ta aibanta juna muna ta magana akan juna ai wane yayi kaza wane yake kaza alhali kuma baka taba samu wanan ba ka masa nasiha akan abin da yake nan ga aikatawa amma haka kawai ba nasiha sai aibantawa idan mun duba hadisi na tamim addari hadisin da imam muslim ya rawaito da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa addinin nasiha sabai suke kulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi ولأئمة المسلمين وعامتهم وزاوما نسيحة yake Allah ta ya za mu Allah nasiha shine mu yi imani da Allah tabbatar masa da shi to mu tabbatar masa da shi ba tare da korewa ba ko kuma canzawa ba ko kare ko rage haka nan kuma mu sarkace Allah daga tawaya da kuma aibu haka nan kuma kada mu kamanci Allah da halittunsa da kuma mu yi ragaba zuwa ga son Allah da aikata biyayya ce ko da aikata biyayya hakanan kuma mu ji tsoron fushin Allah ko mu fada cikin zunubi kenan mu sanci abin da Allah subhanahu wataala ya haramta shi akan mu kuma ya kare ce musu da kuma alqur'ani wato littafin Allah subhanahu wataala shine mu yi imani da cewa alqur'ani mai girma maganar Allah ne ba halitta bane ba maganar Allah ne ba halitta bane ba kuma Allah ne ya saukar da shi kun karanta alkur'ani yadda ya kamata karanta shi kada mu muna karanta qur'ani muna ba ta harufa ko kuma idan mun tashi haka kuma alkur'ani ne الله عنها daga halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutafada khuluquhu alquran yake halayensa alqurani ne yana abinda alqurani ya umarni da shi yana aiki da su abinda alqurani ya hani daga gare su yana hannuwa daga gare su to haka mun gaci qurani zaka yanzu musamman wannan lokaci yawancin mu ba ma karanta alqurani ya samu abin da zai samu kuma za ka tarda mutum ayyukansa daban abin da kuma ce karanta a ƙur'ani daban kuma mu yi magani da alkur'ani zai mana suna kare ce mana alkur'ani ya san kuma da magani a cikinsa nasiha wanda za mu ma shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine mu gaskanta risalarsa haka nan kuma mu yi imani da dukkanin abinda manzan Allah ya zuba shi sallallahu alaihi wasallam mu masa biyayya a cikinsa hakanan kuma muraya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar karanta shi da kuma karantar da shi dan ba zai yi ba ka ce kai ahlus sunna ne ko kai as-salafi ne amma dai baka karanta sunna na sallallahu alaihi wasallama hakanan kuma idan baka karanta shi ba ta ya ma zaka iya gane ya ne sunna yake balanta ma ka je ka tabbata shi balanta ma ka je kai aiki da shi to dole sai mun tashi karatu dole sai mun san sai mun raye sunna na sallama kun ba za mu yi raya shi ta hanyar kwana yawan kwana da kuma rishin karatu ba zai yi ba dole sai mun yi karatu kuma muna karantar da shi haka nan kuma da koyi da shi a nasarar sallama a cikin ayyukansa da kuma maganganu in mu so mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine mun jama annabi sallallahu alaihi nasiha da ya zuwa cikin hadisin wali rasulihi haka nan kuma annabi ka rike masa wani a'immatul muslimin to yadda za mu musu nasiha shine mu taimake su akan gaskiya su magabatan mu taimake su akan ni akan gaskiya sannan kuma mu mu umurce su da bin wannan gaskiyar hakanan kuma musu biyayya a cikin abin da ba sabon Allah ba a cikin abin da ba sabon Allah ba sannan kuma nasiha na karshe wannan rasu ke cewa wani ammatihim da dukkanin musulmai gaba dayansu shine mu nuna musu kuma mu shiryar da su zuwa ga abin da zai zama musu wani abu bakin musulunci jahili ne to ka karantar da shi ka fahimtar da shi ba wai da zarar ka ga mutum ya wani abu kawai ka haushi da ni kana ta yayatawa wallahi mu ji tsoron Allah mutum kame daga waɗannan abubuwan kowa ma sun ce dole sai an san shi akan wannan tiktok cin maimakon mu amfana da shi ha sai kawai muna ta cutar da juna akan wannan tiktok haka nan kuma mu taimaki ayyuan musulmai akan wannan addini don magana da kuma aiki haka nan kuma mu suturce aibinsu kuma mu kame daga cutar da su kan mu cutar da ayyuan musulmai duk abin da zai amfane su to mu yi kokari mu aikata shi kuma mu umurce su da alkhairi kuma mu hana su daga aikata abin da bai da kyau haka nan kuma amma mu yi ikhlasa cikin aikin zamu haka nan kuma mu tausaya musu wallahi dan kaga da musu wanda yake aikata kuskure kamata ka tausaya masa me tausayinsa da za ka yi shine ka kusance shi ka masa nasiha ka ji hankalinsa cewa wannan abin da kake ake da ke ba daidai ba ne ba kada mu taimaki shaitan a kan ɗan musulmi shi ya saki hanya mun kuma kuma da farko muna ta zagin sa to ta ya zai gane gaskiyar ta ya zai iya ganewa Allah da ya fahimtar da mu Allah da ya taimaka mana sannan kuma mu so musu su ɗan musulmai abinda muke so mu kanmu na alkhairi kuma dukkanin abin da ba mu so kanmu to su ma kar mu so musu waɗannan abin da ba na khairi ba to mun so mu kawo ladduba har guda 20 da 20 dai amma dai mun samu takwas lokaci yayi halinsa anan za mu dakanta insha Allah inda muka samu daidai Allah ya ba mu daren shi inda kuma
da ake za mu tabbata su a cikin rayuwarmu dangantaka na gaskiya zai tabbata wanda babu ha'inci a ciki ko yaudara irin yadda muke gani a yau ake kururuwa ake wato cewa ana kokarin kawo haɗin kai amma kuma duk waɗannan ladubban babu Allah ubangiji ya haɗa kawo nan mu akan abin da yake gaskiya mai taimake mu akan gaskiya da mala Allah ya saka da shi a za mu je zuwa ga ɗaya albani albani maradi ni da mala yake magana ni na manta ma daga Nijar yake irin hausan da nake yi na ɗauka wani gashin Kano sai da nake ya ce connection sai na tuna Allah ya saka da alkhairi mala albani maradi mala Ismail فليتفضل مشكورا مالا نادمين في قوم إن شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala in ba namanta ba muna uku ko hudu muna daren uku ga wata rabi'in al'awal hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekarar 1447 wanda insha Allah ta'ala da watan takwas miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar in ya inganta wanda mun kawo ziyara ne na 'yan uwantaka na addinin musulunci da muka taso daga zan ce Allah ji kamala albani ya ce turawa sun raba mu muka taso daga Niger muka zo Nigeria ta ji sunan ma'aikusan guda ne ko wanda mun kawo ziyara a wannan makaranta ta babban malaminmu gaba ɗaya shine a sheik abu abdurrahman muhammad awal adam albani zaria Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi rahama ayyukan da ya yi na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mishi bayan da ya bari kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da su akan abin da yake so ya yarda da su wanda kamar yadda na ce ziyara muka zo mu ba karatu ba kasance cewa mu ma ɗalibai ne har yanzu muna koyon tada baki ne wata rana mu kada shi wata rana ya kada mu kenan ka ga ba abin da za ka cewa kuma kamar da ɗan uwaye bayani cewa nan ba gida ba ne da za ka zawa ka buɗe wani sabon karatu kai ba makarantar mara albani ba zan ce zariya ma gaba ɗaya saboda taken da ake ma zariya shine zariya birnin birnin ilimi ko ba haka nan ba to garin da ake ce ma birnin ilimi me za ka zawa da shi sai dai ka zo kai ka kwasa ka kai da shi yankinku ko ba haka nan ba to mu ma mun zo mu kwasa ne kamar yadda muna kwasa daga can wajejen eh Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu baki daya wanda kamar yadda malam ya dauko bayani yana tunatar da mu abin da ya shafi adabul ukuwa shine ladubba na ƴan uwantaka wanda yake wannan maudu'i ne mai muhimmanci ƙwarar gaske da a ce da al'umma za su yi aiki da wannan adab babu shakka da an zamna lahiya kamar yadda ibn al-qayyim yake cewa addini ma baki ɗayan shi halayen nan ne yace in mutum ya hika da halaye to ya hika addini aishe sa kuka ga ko a bangaren tushen rayuwa shine arme ko sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a almuwa a a almu mutum mai addini da kuma mi da kuma halaye ko kenan wannan ke nuna lallai halaye masu kyau ba abun wasa bane ba ya kamata a ce kowannen mu ya tasirantu da shi ta yadda zai gamawa da duniya lafiya kuma ya mutu Allah subhanahu wataala ya bashi aljanna malam yana ta jawo hadisai yana ta jawo hadisai yana ta jawo hadisai to ni aya za ne iya jawo hadisi na wurin na an gina shi ne kan hadisi ko ba haka ba darul hadis to Allah ya saka malam da alkhairi eh babu shakka ni an ce in yi ta'aliki ka magana shi ina ce ina cika magana sai dai in ta da liki ta da liki kuma ai na ne ko a banna ne gaskiya mu sake ribata da wannan dama ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu baki daya saboda wata mana ta cewa ba mu kamar yadda in ka kalla babban darasi shi wanda ta sanadiyya shi ne zan ce al'umma da dama suka san wannan gari har suka san wannan makaranta kaga yanzu babu shi ko ba haka nan ba to kenan kai ma sai ka yi tunanin wani irin ci gaba ne za ka kawo ma al'ummaka ko za ka kawo ma garinka na sha jin karatuttuka malam inda yake cewa yana wannan magana tun bai da kodala tun bai da kodala yake cewa insha Allah za su kaza za su kaza kuma bai mutu ba sai da Allah ya cika bai gode shi a aika wurare da dama ko hamma kasashen da kowa ke son zuwa an ba shi aiki a makka ko an ba shi aiki a amerika ne ko ina ya ce amma duka yana nan ina zai zauna yake yana nan Zaria yana Nigeria ba inda zai zuwa dai abin ma ya zo ƙarshe ce kai shi aiki ma duniya ya gama zai zauna ya ta karantar da hadisa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga wannan malam ya more ma rayuwa to kai ma kai tunani wani irin ci gaba ne zaka kawa yace har wani bature yake cewa kai ga mutum mai ilimi irin kai zamna na Afirka ka zo mu tai ana neman irin ko kasashen da suka ci gaba a duniya ya dariya yace muna nan yace kana son ka kunna kwamfuta a dauke wuta ta mutu ta lalace yace muna nan sai mun gyara kasan mu insha Allah kaga wallahi mu da ke nesa irin abubuwan nan da muke ji na malam su ne har suka ƙara mana ƙarfin gwiwa suka zaburar da mu kan mu tashi mu yi karatun addini mu tashi mu yi karatun zamani har ma mu shiga wannan hajjan na da'awa wallahi dan sauran malaman ahli suna in kana ji sai dai su ƙara sa ka kwana ba su tada ka daga kwana ba ko su sa ka in kana kwanan ma ka ci gaba da mahulki mai daɗi ta yadda kaka tashi daga kwana ko amma kullum magana malam cewa ke ku tashi ku yi karatu ku tashi ku yi karatu ku tashi ku nemi kuɗi a to ba abin da aka ce in yi ta'aliki kan shi bane ba in dawo kan abin da aka ce in yi ta'aliki kan shi shine wannan eh ladubba na ‘yan uwantaka wanda imamul hassan basari yake cewa wai ikhwanul iman ahabbu ilayya min ahalu baiti ‘yan uwanshi ‘yan uwanshi na imani ‘yan uwanshi na imani ya ce wai ya fi son su saman kan ‘yan uwanshi na jini saman kan famin shi a zan ce shi ma na wurin ai yayi daidai da misali ba ni Allah ya jikan shi ko ba haka nan ba ko sai ka ƙara bayani a za ka je na cewa shi ɗan uwan shi na da'awar salafiya ya ke mai ƙanin shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko ba haka nan ba yake cewa a to kaga Hassan Basari irin maganar da yake kenan wai dan uwan shi na imani ya ce mai dan uwan shi na jini kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ayar da malam ya kawo ayar da ka bude da ita malam innamal mu'minuna ikhwa ay musulmai ko kuma mu'minai baki ɗaya ƴan uwan juna ne duk inda mumina suke zama na suna mi suna kayan uwan juna kamar yadda hadisin muslim sai ke sai ke cewa kuma mi almu'minu lil mu'min sai ce mi kalbuniyan mumini da dan uwan shi mumini kaman kamar gini guda ne mu kuma yanzu Allah kyauta in ka raba wurin dan uwanka shine ma wanda zai tona ma asiri wataƙila shi ma yana cewa ahlus sunna ne ko ba haka nan ba yanzu mu can da turanci sai a ce labaran strop malam wannan kai za ka tradiction ko eh me yake cewa kama in ka kama yana da hausa bin san ya zan ma fassara shi ba kama a ce kaman mutum kama tana sa sai ta yaudare ka ake cewa ko menene yadda kaga kaman mutum ashe ba haka nan bane ba yadda kai tunanin kaza ashe ba kaza bane ba yayi ya yaudare ka da wannan kamar tashi to mafi yawanci yanzu haka nan ne muke to kenan wannan tunatarwa da malamin mana ina kyauta zaton in muka gyara muka so junanmu wanda akwai hadisi a sallam wanda ke bayanin mutane guda ta'ala zai sa cikin ido ala arshi a kan gana da cikin su akwai akwai wanda suka so junan su saboda Allah soyayya saboda Allah wannan shine wani yake cewa wai yake cewa alhubbu fillah turkul jannati so na dan Allah soyayya ta Allah subhanahu wa ta'ala da za ka yi ma wani uwanka musulmi hanya ce ta hutu hanya ce ta jin daɗi sai ka ce baka gane ba hanya ce ta hutu duk abin da kake dan Allah ba ka jiran komi daga wurin shi kamar misali wasu bayan Allah da Allah yake ba labari cikin sautal insan ko sai suka ce inna ma nut'imukum liwajhillah ko la nuridu minkum ni jaza'an wala shukura ai su dan Allah suka yi ko to ba su san sakamakon komi kai ko godiya ba su bukata daga wurinka to kai yanzu in kana yi ma mutum abu ne dan Allah kana jira wani abu daga wurin shi ai kaga zuciyarka za ta hutawa duk abin da ka gani daga wurin shi ba zai ba za ka sauya mai ba ba za ka mamaki ba saboda ni kai dan Allah kake yi hatta Abubakar Allah ya kara mushi da lokacin da abin nan ya faru na wanda shi ne sababin zuna sabka suratun nur ko ake danganta ma aisha cewa wai ta yi zina subhanallah ai ƙarshe abubakar da hadda wanda suke ƙalƙashin shi yana ciyar da su ko a da hadda su aka rinka yaɗa labari ko ƙarshe da aya ta bayyana aka wanke ɗan gidan shi sai ce ni don haka daga yau ba zai ƙara ciyar da su ba yadda yake musu canza da Allah ya ce mishi kan wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba falala daga cikinku su yi ne ƙarshe da sai Allah ce su yi afuwa su kau da kai kar ai arziki da Allah ya ba shi haike to kar ta dalilin wannan abin kuma su suna yi ne da Allah ku yi afuwa ku kau da kai kawai to kenan haka malam ya ce adabu inda malam ya zana suna da yawa na daga ciki akwai wanda shi ma ya yi mana karamci a yanzu shi ne ni taimakon juna musamman musamman 'yan afirka yana daga cikin sirrin da ya sa afirka ta ƙi ci gaba kenan shi ne ni in taimakon juna da baƙin cikin juna da hasada juna mara albani ya ce wannan abin amma ba sai na gani ba ko ba kana ba tunda kuke ko kuke tare da shi yana bayanin cewa wannan bakin cikin musamman yadda ya tsinci kan shi a irin yankin su a dagarin su yana ba da labarin yadda yake ma'am yace da kuɗin ka ne fa ka za ka sayi hili kuma hilin nan sun san in ka sayi addini ne hidima addini za ka yi amma ana bakin ciki ko to balle ka ce a baka kyauta koko balle ka nemi sauki to wannan rishin taimakon junan shi yasa duk sai aka yi haduwa gaba daya annan muhammad sallam yake cewa inna allah fi auni abdun ma kana abdun fi auni akhi allah yana taimakon bawa in bawa yana ni yana taimakon dan uwan shi to kai baka taimakon dan uwanka ta ya allah zai taimake ka kenan babu yadda za a yi mu ci gaba dan afirka in ya ɗauko abu na ci gaba abu harko da 'yan afirka za su mai shi ne su ƙura mai ido su ce yau ina zaya ina zaya tafiya za ka gani ko ba haka nan ba ne ba in dai suka ga da gaske kake ha sai su ce to wannan in aka bar shi ɗaya iska sai ya kai labari bari mu kama mu tura shi ya faɗi ko ba haka nan ba ne ba ka ɗauko abinci gaba ka gani ba wancan za ka yi yanzu da wannan abin za ka ci gaba lallai ba ka da aiki maimakon ya kama ma da wannan tunanin naka ya ga kana da tunani mai kyau na raye kaza da kaza da kaza da kaza duka ba mu da wannan sannan a gulguje malam ya tunatar da mu ne cewa mu yi haƙuri da mi da cutawar junanmu cutuwa tsakaninmu dole in ana tare sai an saba ko ba haka nan ba abubakar da umar ma sun saba koko to balle mu dole za mu saba to amma sai mu yi afuwa ina mutunan da annan muhammad salam yake zama sai ce yanzu dan aljanna zai zawa ko ha aka yi ɗaya biyu wani ne ne kai shi aljanna yawan sallah ko yawan azumi sai ya ce mi shi idan ya zo kwanci ba zai kwanta da kowa a nan shi ba shi da abin da kai ya haƙura ya yahe daga nan shi ke na an bar magana ta dalilin wannan Allah ya bashi aljanna mu yanzu sai ka ce ni da wani ko lahira ba dai ni zai maka za ba ita kuma yahiyan nan da za kai tana daga cikin abin da za ta sa kai ma Allah ya ma shine Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah shin ku ba ku so ko ba haka nan ba ashe kaga ka yahe ma dan uwanka kai ma zai sa ka samu gafara Allah subhanahu wataala to shi yasa mu yi haƙuri da junanmu dole in ana tare sai an saba shi yasa bin baz yake cewa yana daga cikin alama ta ‘yan uwantaka don Allah shine kyautata mu zuna zato maninka kyautata mu junanmu zato duk abin da ka ga mutum ya yi abu na harko kakka ɗauki sans negative kar ka ɗauki ma'ana mara kyau ka ɗauki sans positive in shi ka ɗauki ɓangaren mai kyau in mutum ya yi ma abu ko mutum ya gaya ma magana wani zai so ce saurara ɗan jirani jirani kaka ce kai ni zai ce ma jirani jirani sai ka ɗauka kuma jirani jirani sai ka ce bari in ba shi uzuri zai iya yiwa wani muhimmin abu ne ya sa haka ko ba haka nan ba in kuma ka ɗauki wancan yanzu ni da muke da shi zai mana haka ka gami ba ka kyautata mai zato ba ya ce kuma haka yana daga cikin alama ‘yan uwantaka don Allah ya ce shi ne mai sitarta aibin juna mu kuma yanzu shi ne abin da muke biyan kuɗi don mu samu koko ana biyan kuɗi don a samu sirrin wani ba don komi wai don ka zo ka fallasa shi a duniya ba mu ruha mai junanmu asiri to shi kuma Allah subhanahu wa annan Muhammad sallallahu alaihi yake cewa ne duk wanda ya sitirta lahin nan uwan shi musulmi Allah zai ni zai sitirta shi zai sitirta nashi duniya da lahira to ba mu sitiri yanzu yau daga kalabi Allah ya kiyaye kaga wani cikin wata kwana daga ka gan shi cikin kwanda baka san me yau sai dai ka zo ka ce kai mala Allah kyauta duniya ta lalace subhana ai ta me aka ka ce ina ni abin ne ai bai ma haduwa wallahi kai ashe ashe mutane haka suke me kyau hawawa ne ce kai ni abin ne duk hakun ya gai nake ji wallahi wane ne na kama cikin kwana kaza to yanzu ka kama cikin kwana kaza sai ni koko wallahi ni kullum na shagayi cewa dillahin da kaga mutum na aikatawa in dai bai da alaka da cutar da al'umma kama yi baka gani ba shine zaman to kai wuta gare ka ko aljanna koko wani daga cikin magabata yake cewa in naga mutum yana bayyana aikin alkhairi yana boye na shari yace zan so shi kan wannan aikin alkhairin da naga yana bayyanawa shari wancan da ya boye shi kenan tsakanin shi ne da mahalicin shi yau sai ka ga mutum ya laɓe ya aikata abu kai kuma daga ka gan shi kai ta bibiya ka ganye cikin kwana kaza sai ka je ka ga wai ina ne zaya ka ji ka ɓata ma kanka lokaci kuma za ka samu zunubi ka banza ga wasu ka take harkokin gaban ka ina ruwanka da inda zaya muna ta bibiya aibobin junanmu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu wannan koko wala ta jasa su a? ok amma mu ta bin aibin junanmu mu ta yi mu ta yi to wannan duka yana daga cikin abubuwan da zai roga mana yan uwantaka ya roga za ganin kimar junanmu an ce lokaci yayi wani ya tambaye ni ya kira ni malam wani ne naga wani abokina ne naga yana son wata yarinya a unguwarmu ni kuma na san yarinyar ƴar iska ce to na ga gaskiya ya kamata in taimake shi in gaya mai na ce ya tambaye ka ya ce bai sa ungo ba kake ya ce ya sani to na mi kawai ɗumin tsiya gogo inda ya tambaye ka ai shi ne annan salam ya ce mahi sharin ku shi ne mutum da ya bada shaida ba a tambaye shi ba ko kai ba a tambaye ka ba kawai cinyan nan ɗumi babu gaira babu dalili na ce kuma yayin da kake da iska ce tsakani da Allah ka taba kama ta da wani ya ce a ana dai zawa ɗaukata a hita da ita gari a ka taɓa kama ta da wani ba ka taɓa kama ta ba kai ka taɓa lalata da ita ya ce ala kiyaye kaga aya boye na shigo kuma abin tunani ne yake fa bai kama ba amma kallawai so yake dan ya ga wancan zai armanta ya lalata to dala menene riba wannan Allah ya raha muna asiri baki daya eh lokaci yayi zan saurara daman dai mu har yanzu ɗalibai ne kamar yadda na yi bayani komai ba mu sani ba cikin karatu wanda ya zo ne mu gaisa da yan uwa saboda hadisin da malam ya karanta yanzu ko na ziyara da Allah muna fatan sakamakon Allah subhanahu wataala mu ma ya ba mu ya karba muna baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
zai da malam ba dan malam ya gama jawabi ba ina fatan Allah ya gije musu kyakkyawan sakamako Allah ya gije kuma ya amfana da mu abin da muka ji ba mu kuma aiki da shi su da yawa za ka ji malamai idan aka yi kuma cewa irin haka suna ƙara yi mana kishi da tuni cewa sako dai yana da sauƙin haɗi mafi muhimmanci shi ne aiki da kuma haka dukkanin mu sai mu duba waɗannan laifuka da aka da ni waɗannan abubuwa da suke yin barazana da kasuwantaka a tsakanin mu to yaya za mu yi kokari mu cire waɗanda suke marasa kyau kuma mu gayyato kyawawa sai mu ga zamantakewa mu da zamantakar mu ya inganta zai zama abu ne mai nuni a kan kowanne da cikin bayan mun bar nan wajen kuma ka je ka ci gaba da nunana wato ladabi na mu'amala da kai da kowa har yanzu mutane na kyaman ka ko kai kana kyaman su kaga abin da ka saurara da amfani ka yake Allah wa mun yi sai da ba mu tuni nan da zamu saurara insha Allah mun yi kowa fata da sai da Allah ya mai da kowa gida lafiya insha Allah ku malam su tafi za a fara shirya wasu haɗuwan kamar yadda muka ce kuma za a ci gaba da bayyana mana a gurgurdan shirye-shirye da yake a gabansu wanda za su amfanar da mu da su insha Allah Allah ubangiji ya karba mana ya saka wa kowa da alkhairi da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum